أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna sha biyar ga watan Rabiu Sani hijirana ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da goma ga watan Nuwamba na shekara ta 2022 miladiya insha Allah mun dawo kan karatunmu na Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin muna cikin babin da yake magana akan yawaitan hanyoyin aikata alkhairi a karatun da ya gabata mun tsaya akan hadisin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imadatu al-'adha 'ani at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman wannan hadisi shine hadisin da muka tsaya a kai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani ya kasu kashi saba'in da doriya ko kasi sittin da doriya mafifici a cikinsa shine faɗin la ilaha illallah sannan mafi kankanci a ciki shine kauda datti daga kan hanya sannan kuma kunya tana daga cikin alaman imani wanda idan ba manta ba muka irgo waɗannan shoba ɗin dukansu guda saba'in da tara ko kuma guda sittin da tara yau kuma za mu tashi akan hadisi na goma al'ashir anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alayhi atashun fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma karaja فإذا كلب يلحق يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل, مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل بعرا فملأ كفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إنا إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه wannan hadisin da zamu karanta hadisi na goma cikin wannan babi da yake bayani akan yawaitan hanyoyin alkhairi anhu an samu shi daga sayyidina Abi Hurairah shi ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama daga annabi sai da majalis tabbata gare shi kala ya ce bainama rajulun yamshi bi tariqin lalle wani mutum yana tafiya akan hanya ishaddad alaihi atashun wanda ishruwa ta masa yawa ta tsananta gare shi fa wajada bi'ran sai ya samu rijiya fa nazala fiha fa shariba sai ya sauka kan wannan rijiya sai ya sha ruwa summa karaja sannan sai ya fita fa idza kalbun yalhas sai ga kare yana lallagi ya kulu tsara min al'atash yana cin ƙasa saboda ishirwa faqala ar-rajulu sai mutumin yace laqad balaga hadha al-kalb min al-'atashi mislu alladhi kana qad balaga minni lalle karen nan abin da ya kai mini na daga ishirwa shi ma ya kai masa kamar haka fa nazala biran sai ya soka wannan rijiya fa mala kaffahu sai ya cika kuffin sama'an da ruwa summa amsakahu fi fi bifihi sannan sai ya rike shi da bakinsa hatta raqiya har ya daga shi sama fa saqal kalba sai ya shayar da wannan kare fa shakara Allah lahu sai Allah ya gode masa fa gafara lahu ya gafarta masa qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah inna lana fil bahaim ajran shin a cikin dabbobi ma muna da lada fa qala tani sallallahu alaihi wasallam yace fi kulli kabdin fi kulli kabadin ratabatin ajrun a cikin kowace wato zuciya danya akwai lada a ciki muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisi wa fi riwayatin lil bukhari fa shakara allah lahu fa ghafara lahu fa adkhalahu al janna wa fi riwayatin lil bukhari arwayan bukhari fa shakara allah lahu sai allah tabaaraka wa ta'ala ya gode masa fagafara lahu ya gabarta masa fa adkhalahu aljanna ya shigar da shi aljanna wa fi riwayatin lahumma a wata riwayan daga gare su bukhari da muslim din bainama kalbun yutifu bi rakiyatin kad kada yaqtuluhu al'atash idra'atuhu baghiyun min baghaya bani isra'il fanad'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghfira laha bihi fi riwayatin lahuma a wata riwaya daga gare su bukari da muslim din bainama kalbun lalle wani kare ya kasance yutifu bi rakiyatin yana zazzagawa a tsakanin wata rijiya kada kada yaqtuluhu al'atash ya kusata ishruwa zai kashe shi izra'atuhu baghiyun min baghaya bani isra'il sai wata karuwa daga cikin karuwan bani isra'ila sai ta ganshi fanada'at muqaha sai ta cire kuffinta fastaqat lahu bihi sai ta shayar da shi da wannan kuffin nata fasaqatu har ya koshi ya sha ya koshi fa gufira lahu fa gufira laha bihi sai aka gafarta mata saboda shi almuqu alquffu abinda ake nufi da muq shine kuffi wa yutifu abinda ake nufi da yutifu yaduru haula yana ta zazzagawa a kewayen wajen rakiyatin abin da ake nufi da rakiyatin wahiya birun ana nufin rijiya a to wannan hadisin an samo shi daga sayyidina abi hurairah radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace wani mutum ya kasance yana tafiya akan hanya ishirwa ta tsananta a gare shi yana jin kishi kaman yayyaya sai ya samu rijiya ya saka kan wannan rijiya ya ɗebi ruwa ya sha bayan ya sha ruwa ya fito ya gama nasa yana fitowa sai ya ga kare ga karen nan yana lasan ƙasa saboda tsabar ruwa da ke jishi wannan karen sai mutumin ne ya ce ayya wannan karen abin da ya same ni shi ma ya same shi yadda nake jin wannan kishin shi ma haka yake ji sai ya sauka kan rijiyan sai ya dauki kuffinsa sai ya ɗebo ruwa ya cika kuffinsa da ruwa ya rike kuffin nasa a baki yana yana zubawa karen har karen ya shago shi sai Allah ya gode masa Allah ya gafarta masa sabani sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah a cikin dabbobi ma za mu samu lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai dukkan wata zuciya ko wata wato rai idan ka amfane ta to za ka samu lada a ruwan bukari aka ce Allah ya gode masa ya gafarta shi shigar da shi aljanna a ruwan bukari da musulmi aka ce shi karin ya kasance yana zagayawa akan rijiya har nan kuma wato ishuwa ta kusan halaka shi sai ga wata karuwa daga cikin karuwan bani isra'ila sai ta cire kuffinta ta ɗiba masa ruwan ta shayar da shi sai Allah gafarta mata saboda wannan aikin da ta yi to wannan hadisin yana karantar da mu kasratu turuqul khair wato yawa yawan kofofin aikata alkhairi na daidai shi wannan mutumi kaga shi ruwa ne ta same shi da shi wannan ta same shi Allah masa ni'ima masa baiwa ya samu dama ya sha ruwa sai ya fito da ya fito sai ya ga kare karen nan shi ma yana jin irin wancan yanayin da yake ciki da yana jin kishi kamar yayyaya saboda kishin nan da yake ji har ya zama yana cin ƙasa saboda ishirwa da yake ji sai wannan mutum ya ce lallai ishirwa ta kai matuƙa a wannan karen kamar yadda ta kai mini sai ya sauka ya ɗibi ruwa ya ba wa kare ya shayar da shi sai Allah ya gode masa ya bashi aljanna malamai suka ce a cikin nan abin lura shine karkare na aikin alherin da zaka yi da lokacin da ya ga karen nan yana lallagi yana cin ƙasa sai ce to wannan ka yi dabba ce shi ya shafa ni na ruwana kawai sai wuce tafi kaga bai haka ba sai ya tsaya da ya tsaya ya shayar da karen duk da cewar kaga kare akwai nau'in karen da kashe shi ake yi ma kaman kare mai cizo karen hauka shi za a kashe shi ne amma wanda shi lafiyarsa kalau karen idan ka taimake shi ma sai Allah ya duba cikin wannan taimakon da kai saboda haka ya taimaki karen ya gane cewar karen nan shi ma ba halittar Allah ne kuma ya kamata a amfane shi saboda haka sai ya taimake shi da ya taimake shi sai Allah ya gafarta masa ya bashi aljanna saboda ya sha yadda kare saboda ya sha yadda kare malamai suka ce anan zaka gane cewa ashe wato mafifici zai iya taimakon wanda ya fi shi fifiko idan aka ce kai ne shugaba kan jama'a to zaka taimake su ai kaga kare kan ba za a hada shi da halittar Allah ba idan Allah ya fada da halittarsa ya zama ya mai da shi ba komai ba cikin halittu idan mutum ya zama ba komai ba sai kaji Allah yana cewa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas Allah ya mai da shi kaman kare ya bata wato mutum ya zama kamar kare kaga har Allah yana faɗin cewar to abun sai ya lalace idan ka bar shi kace lallagi zai in ka hana shi kuma me yake zai ta lallagin nan to saboda haka mutum idan ya lalace sai zama kamar kare ulaika kalan amin balhum azal Allah sai ya zage mutane wanda suka yi wannan halin ya ce su kan kamar dabbobi suke sun fi ma dabbobi bata to kaga ashe kare wata halitta ce wanda idan za a nuna aibin mutum za a ambace ta ya zama halinsa irin na kare ba a son mutum ya zama halinsa irin na kare ne amma duk da munanan ɗabi'un nan da ake gani na kare da yadda da yake idan ka taimake shi saboda Allah sai Allah ya saka maka ba za ka ce ai wannan dabba ne bai san me yake yi ba ka bar shi saboda haka ba yadda za ka cutar da dabbobi a cikin musulunci ba za ka samu dabba ka cutar da ita ba musulunci bai yarda maka da wannan ba karkare na kuma kyautata wa dabbar da zaka yi kaga yanzu misali shi ya zo wucewa ya ga karen nan yana cin ƙasa saboda ishi ruwa ya ɗabi ruwa ya bashi sai Allah gafarta masa saboda wani sashi aljanna saboda wannan kaga zaka ce wannan kankaman ba komai bane kana gani kaman ba wani abu yayi ba amma wannan sai ya jawo gafarar Allah to saboda haka ana so ka taimaki dukkan halittun Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka ce kuma kaga shi dan adam shine madaukaki kare shine matsanci ashe madaukaki zai iya taimakon na ƙasa kenan zai iya taimakon na ƙasa kamar yadda ya taimake shi sai Allah ya gode masa ya sashi aljanna saboda wannan abin da yayi sabani sallallahu alaihi wasallam suna neman ilimi sai suka ce ya rasulullahi dukkan dabbobi ashe za mu samu lada a jikin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi ai dukkan wani abu mai rai dukkan wata zuciya danya idan ka taimake ta to Allah zai baka lada ashe saboda haka dabbobin da kake kewaye da su kake tare da su idan ka azabtar da su wannan azabar da kansu zai iya jawo ka samu fishin Allah ka samu zunubi a wajen Allah tabaraka wataala kyauta za musu zakai kuma wadannan dabbobin zai iya jawowa shine dalilin da zai jawo Allah ma maka rahama saboda haka ba a so ka rena aikin da zaka yi na alheri ko ya yake karkare na shi kare da ya taimaka Allah ya gafarta masa ya mai da shi dan aljanna saboda ya shayar da kare sannan a wata ruwaya na bukari da muslim din aka rawaito cewar wannan mazinaciya ce karuwa ce tana karuwanci daga cikin karuwan bani Isra'il ta zo wucewa sai daga kare ita ma yana yawo a jikin rijiya yana zazzagawa saboda ishruwa yana zo ya sha ruwa sai ta cire kufinta ta ɗebo ruwan nan ta bashi ya sha har ya koshi wannan karen sai Allah ya gafarta mata saboda wannan abun da ta yi kaga irin aikin da take yi aikin banzan da take yi karuwa ce amma saboda ta taimaki halittar Allah sai Allah ya gafarta mata saboda wannan abun da ta yi to saboda haka ba a so ka rena aikin alherin da zaka yi sannan malamai suka ce a cikin hadisin nan in muka lura zamu ga dukan su biyu wanda aka kawo mana da mutumin da matar an ce sun cire kuffin su sun ɗebo ruwa a ciki ashe idan kana neman taimako ko da abunka mai amfani zai lalace ne zaka taimaki mutum a ciki ba zaka ce ya za a yi saka kufina ne ɗebi ruwa a ciki ya lalace ba ai na saka masa ruwa zai iya lalacewa to in dai zanka ceci rayuwar wani ne to zaka aikata kenan kamar yadda waɗannan suka yi alhadi ashar anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha من زهر الطريق كانت تؤذي المسلمين رواه مسلم وفي رواية مر رجل بغصن, بغصن شجرة على زهر طريق فقال والله لأنهين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على طريق فأكره فشكر الله له فغفر له الهادي عشر حديثي نقوم شادية عنه دقريش لنا بيور الله تعالى مسيح عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi tsara miki Allah subhata gare shi kala yace laqad ra'aytu rajulan hakika naga wani mutum ya taqallabu fil jannati yana shawagi a cikin gidan aljanna fi shajaratin qata'aha saboda wata bishiyar da ya yanke min zahari tsariki wanda take kan hanya kanat tuzil muslimin ta kasance tana cutar da musulmi rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisin fi riwayatin a wata riwaya marra rajulun bi ghusni shajaratin wani mutum ya wuce ta wani wajen wato reshe na bishiya ala zahari tsarikin akan hanya faqala sai ya ce wallahi law nahiyanna hadha anil muslimin zan kauda wannan ga musulmai la yuzim kada ya cutar da su fa adkhula aljanna sai aka sashi aljanna saboda haka fi riwayatin lahuma a wata riwaya a gare su wato bukari da muslim din kenan bainama rajulun yamshi bi tariqin wani mutum ya kasance yana tafiya akan hanya waje da gusna shaukin sai ya samu wani reshe na kaya ala ala tariqi akan hanya fa'akarahu sai ya dauke shi mai da shi can gefe fa shakarallahu lahu fa gafara lahu sai Allah ya gode masa kuma ya gafarta masa to wannan hadisi shi ma yana mana magana akan aikin da zaka aikata wanda kake gani kaman ba komai ba wani mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ganshi a cikin aljanna yana shawagi yana shakatawa yana hutawa cikin gidan aljanna me ya jawo masa wannan saboda wata bishiyar da ya yanke bishiya ne ya ganta akan hanya tana cutar da mutane sai ya tsaya yanke bishiyar sai Allah ya sashi cikin aljanna yana shawagi a cikin gidan aljanna kaga idan kaga abun da zai cutar da jama'a ka kau da shi to wannan zai iya zama dalilin rahamar da Allah tabaraka wa ta'ala zai maka kenan to ta kasance tana cutar da jama'a sai ya dage ta bayan ya dage ta kasance na cutar da mutanen nan sai ya zama dalilin samun aljannansa kenan a wata ruwa aka ce wani mutum ya zo ya wuce ta wato ya ga wani reshe akan hanya sai ce kai wallahi zan kauda wannan reshen saboda ya kasance yana cutar da musulmi da ya kauda shi sai Allah ya saka shi aljanna saboda wannan a wata ruwayan har yanzu aka ce wani mutum yana tafiya akan hanya ya ga reshe na kaya akan hanya wanda zai cutar da jama'a sai ya dauke shi mai da shi gefe sai Allah ya gode masa ya gafarta masa kaga wannan aikin mutum zai ga kaman ba komai bane kaman bai komai ba kaga abin da zai cutar da jama'a kan hanya ka dage shi ka mai da shi gefe ai kaman baka aikata wani aiki kake gani mai mai wahala ba to cikin sa kuma idan kai sai Allah gafarta maka duk da malaman gyaran zuciya sun yi magana akan irin waɗannan ayyuka suka ce zaka samu gafarar Allah idan aikin ya samu ikhlasi ya samu wato tsaftatuwa ya samu yuyuwa saboda Allah suke cewa hadisin da makanta na farkon nan na maganan mutumin da ya taimaki kare da karuwan da ta taimaki kare ita ma suka ce watakila abin da ya sa shine shi wannan mutumin lokacin da ya zo ya sha ruwan nan ya juya zai tafi ya ga karen nan yana cikin wannan yanayi ya taimaki karen to ba abin da ya zo cikin zuciyarsa sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka bai ji a ransa cewar dan ba dan ni bara karen nan ya mutu bai ji a ransa cewar a'a zai aikata saboda yana tutiya da wannan aikin duk inda ya zauna ya ce ai yau din nan dan ba dan ni ba da wani kare kam babu shi ni na tsaya na taimake shi nayi kaza nayi kaza to idan ya samu safa'ul qalbi ya samu wankewar zuciya cikin aikin sa to zai iya zama Allah ya gafarta masa cikin wannan aikin babu riya babu girman kai babu jiji da kai babu na iya babu ni ne nayi babu sai ni babu irin waɗannan abubuwan duk a cikin zuciyarsa balle a bakinsa in ya aikata irin wannan to zai iya samu irin wannan gwaggwaban lada tashi daya sannan kuma malamai suka ce a wannan hadisin da aka ce ga wani mutum yana shakata cikin gidan aljanna shi ma saboda bishiyar da ya yanke suka ce shi ma ya samu tsaftatuwan zuciya ne cikin aikin da ya yi idan baka samu tsaftacin zuciya cikin aikin da kai ba ba dole bane ka samu kafarar Allah kaga bishi akan hanya tana fitar da jama'a sai ka ka zo ka kaure ita bayan ka kaure ita shikenan sai ka tashi ka zo ka samu mai anguwa kai na ta zage zage kana ta ashariya ana me ya faru ka ce haba ana ta fitar da mutane kaza kaza kaza yanzu ni naje nayi kaza nayi kaza kai irga duk abun da kai na wannan aikin har ma wata kila a ga irin kokarinka jama'a su zo su ta gode maka a ta yabonka a ce ai wane kam dan ba dan shi ba da mutane sun cutu kwanan nan ma abu kaza ya faru a wajen kuma mutumin sai ya zo cikin mutane ba na fada abu kaza ya faru a wuri kaza saboda wata bishiya ne ka san in dare yayi wannan wajen ba a gani ana samun hadari a wurin ni na je nayi kaza ne kaza ne kaza na gyaggyara ne ne abu kaza a zo a gode maka ka yabi kanka a yabe ka to in kai irin wannan aikin kaga aikin iri ɗaya ne da wanda yayi aka ce ya samu aljanna aikin iri ɗaya kuka yi amma shi lokacin da yayi baya jin cewar yayi ne dan ya samu yabo ba dan ya samu yabo a wajen mutane ba ba dan ya samu yabo a karan kansa ba ba yayi ne dan ya burge kansa ba ba yayi ne dan a ce a ya iya ba ba dan wannan yayi ba yayi ne dan Allah kuma shine mai wahalan yi dan Allah shine mai wuya inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura wato kamar yadda sayyidina ali da sayyidina fatima alaihi assalam suke fadi Allah yake fada akan lafazin su cewar suna ciyarwa ne saboda Allah liwajhi llahi saboda zatin Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura ba sa neman sakamako a wajen ku ba sa neman godiya amma yanzu ka kauda abu akan hanya ba wanda ya san kai da kai sai Allah tabaaraka ta'ala ka bar abun mana da kai sai Allah ka bar shi mana haka amma ba za ka bari ba sai ka zo ka samu jama'a ka tara su wata kila ka ce ni ne na kauda abu kaza ni nayi kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan Allah kai ina ruwanka kai saboda Allah sai Allah baka lada sai ka samu irin wannan gwaggwaban lada da ake samu amma wani bayan yayin kamar da muka ce zai je ya bata aikin da zage-zage ya aikata aikin ya kauda fitinar da take damun jama'a ko abin da ke cutar da mutane ya kauda shi amma ba zai yi shiru ba sai je samu wanda suke da haƙi a cikin abun ya ta magana ni ne ne kaza kaza kaza kaza ba za mu sake yarda ba in akai abu iri kaza dan Allah kai ko dan me in dan Allah kai sai kai shiru da bakinka kai saboda Allah amma idan kai wasu maganganu sai ka bata wannan aikin ko kuma ka nemi yabo ko ka nemi godiya wani idan ya aikata aiki idan ba zuwa gode masa ba ma har fishi zai yi da mutane in ya musu aikin alkhairi ba su zo sun gode masa ba wani nan ni na masa kaza na masa kaza amma bai zo ya gode ba ba su yi godiya ba to da mun dan su yi godiya kai ko dan Allah kai ka nemi sakamakon ka wajen Allah ka nemi Allah ya gode maka ba su ba amma wani yana nuna cewa kai kuma an baka alheri karka ne karka gode bane man la yashkurun nasa la yashkurullah wanda baya gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba amma kai dai kar wannan godiya ta dame ka kai saboda Allah kawai ake nema to saboda haka waɗannan bayin Allah da aka kira mana su aka ce ga irin aikin da suka yi suka samu aljanna sun samu kyakkyawan niyya da gyarawa cikin aikin ne lokacin da suke aikatawa kuma haka ake su kowa yayi saboda kar ka rena aikin alherin da zaka yi aiki ne wanda kake ganin sa ba wani mai yawa ba amma sai ka yi shi sai ya zama dalilin sa ne ma Allah ya gafarta maka asani ashar anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma ata aljum'ata fastama'a wa ansata غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة في ثلاثة أيام ومن مس الحسى فقد لغى رواه مسلم ثاني عشر حديث نقوم شاء anhu daga gare shi har yanzu sai na bi hurera radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya rame Allah tabbata gare shi ya ce man tawadda'a wanda yayi alola fa hasan alwudu'a ya kyautata alolansa summa ata aljum'ata sannan yazo masallacin juma'a fastama'a ya saurara yaji wa ansata yayi shiru gufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati za a gafarta masa abin da yake tsakanin sa da tsakanin wata juma'a wa ziyadatu salasati ayyam da karin kwana uku wa man masal hasa faqad lagha lalle wanda yayi wasa da kasa ya shafi kasa to yayi lagu ya jefar da juma'arsa rawahu muslim imamu muslim ne rawaito wannan hadisin to wannan hadisin shi ma an ka an samu shi daga sai na biyo ra Allah kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi alola ya kyautata alola sannan ya tafi masallacin juma'a to anan malamai sun ce wannan hadisin ba wai yana kore hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wanka ake yi ba madik tasalla yawmul jumu'ati ghusl li janabati summa raha ila al masjidi fa ka'annama qarraba badana to wadannan hadisan ba wai yana kore su bane suna nan a cikin yadda suke wanda ya yi wanka ranar juma'a wannan hadisin yana nan wannan ma daga ce wanda ya alola ranar juma'a ma'anarsa shine idan bai samu ya yi wanka ba bai samu ya yi wanka ba to idan ya alola shi kenan sai ta yi masallacin juma'a wankan juma'a ake son mutum ya yi idan ya yi kuma wannan wanka yana yi zai ta yi masallaci ba zai yi wankan juma'a ya tsaya tadi ya tsaya cin abinci ya tsaya yin wani abu ba yana yin wanka zai tafi masallaci wankan nan dai da muka sani niyya ne kawai take bambanta to mutum yana yin sa tafiya masallaci zai yi amma in yana shakka wani abu zai same shi sai ya yi alola kuma bayan nan saboda gudun mu yake ji zai je dawo amma in ya tabbatar ya yi wanka ya gama zai iya tafiya masallaci shikenan in ya yi wankan juma'a Tani sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi wanka ya hada da alola ko yi ko ya alola din bai samu damar yin wanka ba yazo masallaci yazo masallaci sai ya saurara yaji kutuban da liman yake yi sannan kuma yayi shiru ya hada biyu ya saurara yaji abin da ake yi sannan yayi shiru ba ya saurara ko bai yi shiru ba yana yin wasu ayyuka to kaga nan bai shiru ba kenan zaka samu mutum ba magana yake ba amma akwai abin da yake yi a cikin masallacin don yana yin wani aiki bai yi shiru ba ko da ya saurara in ya saurara ya yi shiru to Allah zai gafarta masa abin da ke tsakaninsa da tsakanin wata juma'a sannan wa ziyarar salatu ayyam da ƙarin kwana uku ƙarin kwana uku nan bayan kwana bakwai ai sati kwana bakwai ne to ana neman kwana uku da za su cika sati kuma Allah tabaraka wataala ya ce man jaa bil hasanati falahu ashu amsalha wanda yazo da kyakkyawa guda daya za a bashi kwatankwacin wannan mai kyawun da yazo guda ɗaya guda goma to saboda haka Allah zai bashi gafara daga gare shi guda goma kenan to wannan kaga aiki ne wanda zaka ga wanka kaman ba komai ba amma da zaka kyautata wanka ko ka kyautata alwala ka tafi masallaci ka je ka saurara ka ji kutubar da liman zai yi bayan yayi to Allah zai baka hasanat guda goma sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi wasa malamai suka ce masal hasa ana iya fassara shi da wasa kawai a dadin ya kasance idan mutum ya zo masallaci tunda ƙasa ce a cikin masallacin da duwatsu sai ya ta wasa da su yana ta kakkadewa yana ta menene yana yana damun liman da yake kutuba ko kuma mamun da suke jiran liman ya zo to in yana da waɗannan wasannin to ya jefar da juma'arsa ya jefar da juma'arsa to kaga yanzu kuwa aikin namu sai a hankali mutum zai je masallaci masallacin juma'a ba zai nutsu ya saurara ya ji meye liman yake yi ba na yi tukunna ba zai je da wuri ba bayan ga darajat da ake samu na zuwa masallaci da wuri lada ne ake samu daki daki daki daki daki daki har zuwa lokacin da liman zai zo wanda idan baka halarci masallaci ba ka rasa wannan ladar dakin in ka zo a lokacin farko kaman ka ba da sadakan raƙumi kayan ka namansa man ja fi satil fa annama qarraba badana wanda yazo a lokaci na farko kamar yayin karakum ya raba naman sa kuma sa'ati wanda abi sa'ati saniya ce fa annama qarraba bakara wanda yazo a lokaci na biyu kamar raqumi yanka ya raba naman sa bi sabilillah illa rinda za a bashi wato saniya wanda yazo a lokaci na biyu lokaci na daya kaman kayan kaman kayan karaqumi ka bar lokaci na biyu kaman kayan ka saniya wanda abi sa'ati salisati fa annama qarraba kabshan aqran wanda yazo a lokaci na uku za a bashi lada kaman ya samu babban rago ya yanka shi ya raba naman sa ومن جاء في ساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة wanda zuwa lokaci na hudu za a bashi lada kaman ya yanka kaza ya raba nama ta illa da za a bashi ومن جاء في ساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة wanda yazo a lokaci na karshe za a bashi lada kaman ya bar sadakan koyi waɗannan darajatin lokacin da ka zo masallacin juma'a lokacin zaka riska ko mala'iku suna na kofar masallacin juma'a suna ganin masu zuwa hadisin yace fa iza jaa al-imamu hadratul malaikatu yasmi'una dhikr idan liman yazo su malaiku sai su shigo ciki sun gama aiki to jama'a da yawa su waɗannan darajatin banda su ake yi shi wani yanzu rabonsa da yazo ya salla a haraba ma ya manta balle a cikin masallaci a haraba masallaci ma ya salla ya manta balle a cikin masallaci ba ruwansa kawai yana can dabas yana zaune idan wajensa yana kusa da masallaci sai an ce a daidaita a daidaita yake tasowa a daidaita a daidaita za a yi sallah a lokacin yake tasowa ko a lokacin yake alola ma ya yi kusan gaba kudu wannan baka yi sauri kai alolanka sai ya alolan a lokacin ya gaggawa ya to ina maganan wanda ya yi magana liman yana kutuba ina maganan mai magana in liman yana kutuba kace masa kai kana magana kai shiru kai ma an ce ka san da jumarka to ina wanda yake dabasa kuma yana cin yana ta tari kaga shi kan juma'a sai ya shishi ya ce kullun dama kullun a yashi take ba ruwansa ya san da ita kawai yake to saboda haka kaga wannan aiki ne dan lokaci kadan zaka aikata shi ka samu lada mai yawa الثالث عشر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل قطيعة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يد يديه خرج من يديه كل قطيعة كان بطشتها يده مع الماء أو آخر قطر الماء حتى أو آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل قطيعة مشتها رجلاه مع الماء أو ما آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم والثالث حديثنا ثالث عشر حديثنا goma sha uku a cikin wannan babi na da yake bayani akan yawan kofofin alkhairi anhu daga gare shi shi sai na Abi Hurairah kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi da rahmatu Allah subhanahu gare shi yace idza tawadda al-abdu al-muslim idan bawa musulmi yayi alola aw al-mu'min ko ko mu'mini fagasala wajahu sai wanke fiskansa karaja min wajhihi kullu qadiyati zai fita daga fiskansa dukkan wani kuskure nazara ilaiha bi ainihi wanda ya kalli fiskansa da ita wanda ya kalli idanunsa da wannan abu din ma alma'i da wannan ruwan da ya wanke da shi aw ma akiri qatil ma ko kuma da karshen ruwan da ya gama diga a gare shi fa idza qatala yadayhi karaja min yadayhi kullu qatiyati idan ya wanke hannunsa to zai fita daga hannun sannan kowane irin kuskure kada bata shata ya dahu wanda hannunsa ya jawo ma alma'i da wannan ruwan aw akiri qatil ma ko kuma karshen wannan ruwan digo ruwan da ya gama sauka hatta fa idza qatala rijlai idan ya wanke kababuwansa karajar kullu qati'atin kowace laifi za ta fita kuskuren da ya aikata mashat harajilahu wanda yayi tafiya da sawayen nasa a ciki ma alma'i tare da wannan ruwan aw ma aqid qatril ma ko kuma tare da ƙarshen wannan ruwa din digon ruwa da ya sauka hatta ya kuruja naqiyan har ya fita tsaftatacce min zunubi ne daga zunubai rawahu muslim imam muslim ne ta wannan hadisin shi ma wannan hadisin an samu daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ita ni sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa musulmi ko mumini yayi alola tunda Allah tabaaraka wataala ya umurce mu idan mutum zai yi sallah yayi alola ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn Allah ya umurce mu cewa idan mutum zai yi alola ga abin da zai yi to idan yazo yin alolan sannan zai wanke fiskarsa idan ya wanke fiskarsa tunda an ce a wanke fiska din nan to Allah zai fitar masa dukkan zunuban da ya aikata da ya kalla da idanunsa malamai suka ce an kira ido saboda shine babban abin da yake jawa mutum ya aikata laifuka abu da yawa da idanunka zaka yi ka kalla tukunna hannunka ya taba tukunna kafarka ta je tukunna kunninka ya ji duk ido da yana da tasiri da yawa a cikin mutum to saboda haka da idonsa ne yake gani to in ya wanke fiskansa lokacin da yake alola din nan to dukkan laifukan da ya aikata da fiskar nan wanda idanunsa ya gani to Allah zai gafarta masa daga watakil daga farkon lokacin da ya wanke kuma zuwa ƙarshen ruwan da ya diga na wanke fiska din idan ya wanke hannayensa za a gafarta masa dukkan kurakuran da ya yi da abin da ya taba da wannan hannun nasa idan ya wanke sawayensa za a gafarta masa dukkan kurakuran da yayi da sahun sannan da ya tashi ya tafi je ya aikata wani mummuna aiki da shi ko kuma karshen ruwan da ya diga to zai fita daga cikin alola ya kasance tsaftatacce bashi da zunubi lokacin da ya alola to ya kawar da dukkan wato zunubansa saboda wannan alolar da yayi kowane gaba da zaka wanke za a kankare maka zunubanka na wannan gaba din da ka aikata amma malamai suka ce wannan saghair ne kanana kananan zunubai da mutum ya aikata to saboda haka kaga idan kai alolan nan zaka samu cikakken lada Allah ya gafarta maka zunubanka shi yasa ake so mutum yana zama da alolan ma idan ya ji bashi da alola ya je ya jaddada alolarsa saboda ita alola haske ce akan haske kana wanke hannu kana gafarta maka zunubin hannu kana kurkure bakinka ana gafarta maka abubuwan da bakin ya diba kana shakar hanci ana gafarta maka abun da hanci ya shashana kana wanke fiska ana shafa abun da fiskar ta gani kana wanke hannaye ana gafarta maka abun da hannun ya debo kana shafan kunne ana gafarta maka abun da kunnen ya ji kana shafar kai ana gafarta maka abun da kan ya diba kana wanke gabaguwa ana gafarta maka abun da kaje inda kaje ba so kaje da sawun kan nan to saboda haka lokacin da kake aikata alola za ana gafarta maka zunubai ne kaga wannan karamin aiki ne amma kuma hanya ce ta aikin alkhairi to saboda haka yana da kyau mu matsa cikin waɗannan ayyuka na alkhairi muna aikata su kar mu rena mu ce wannan abu kan in baka yi ma ba komi a a kayin dai yafi baka yi ba waɗannan hadisai duka suna mana bayanin aikin alheri ko ya yake kar ka rena shi ka aikata shi kar kuma ka ce a sai na samu zan yi to wataƙila iya samun kenan yanzu ko ba wanda ya ga maka kana nan kullum ba wanda ya baka wannan labarin saboda ka lokacin da ka samu dama ka yi amfani da damar ka ka aikata aikin alkhairi a cikin wannan lokaci din abinda makaranta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم